ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له في أرضه ومن يهديه الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وترك أمته على المهجة البيضاء على طريقة واضحة غراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال أو هالك فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake saduwa a yammacin wannan wani mai tarin alkhairi da albarka na litinin da ranar talata 25 da watan shawwal hijirar shugaban halitta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sabihi wa sallam daga birnin maka zuwa madina shekara 1400 da shekara 47 wanda ya dace da 13 da watan 4 miladiya 2026 idan tarihi ya inganta kamar da aka saba a kowace rana ta litinin a wannan lokaci bayan sallar isha muna gabatar da karatun littafin adda'u waddawa ko ka ce aljawabul kafi liman sa'ala 'anid dawa'i shafi wallafar al'imamu ibn al-qayyim al-jauziya alaihi rahmatullahi ta'ala a wannan masallacin na alfurfan da yake wannan unguwa ta tudun morai a babban birnin jihar tawa a ƙasar mu ta nijar wanda wannan shi ne darasi na 99 200 insha Allah a cikin jerin darussan karatun wannan littafin wanda muna nan dai ban gushe ba muna bayani akan bayanin da mala yake yi game da mummunan tasirin sabon Allah waɗan annabi Adam a duniya da ma gobe alkiyama muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu ya tsare mana imanin mu ya tsare mana rayuwar mu ya sanya mu wanye lafiya kuma ya gafarta mana kurakuran mu za mu tashi a hukuba ta 54 daga cikin afati na sabon Allah subhanahu wa ta'ala wanda malace al-ma'siyatu tub'idu an fa'ilha walihi wa tuqribu minhu aduwa al-ma'siyatu al-ma'siyatu تبعد عن فاعلها عن فاعلها وليه وتقرب منه عدوه مالك cewa. na daga cikin mummunan tasirin sabon Allah subhanahu wa ta'ala da yake samun mutum a gida na duniya shine annal ma'asiyata tub'idu an fa'ilaha waliyaha sabon Allah yana nisantar da wanda yake aikata sabon da majibincin al'amarinsa wanda ke kula da sha'aninsa wa tuqarribu minhu aduwahu kuma tana kusanto masa da makiyinsa mana wanda ke bibiyar al'amarin mutum sabon Allah yana sanya daga cikin mala'iku kenan mala yana bayanin cewa sabon Allah yana sanya mala'ikun da Allah ya ya wakilta wa dan annabi Adam hafaza kiraman katibin to suna suna nisanta wai ba suna bari mutum ba suna nisantuwa da shi saboda kasantuwar mala'ika a wuri ba ƙaramin alkhairi ba ne to kuma mala'ika ba zai jure ba yana gani yana samun Allah su ba to wannan yana sanya tazara tsakanin mu ke saban da shi mala'ika da Allah ya wakilta ya kula da al'amuran mutane shi malar cewa min uqatiha annaha tuba'idu 'anil 'abdi waliyahu tana nisantar da bawa game da majibincin al'amarinsa wanda yake kula da da sha'anin bayin Allah da suke rubuta ayyukansa wa alfa alkhalqi lahu kuma ta nisantar da shi da mafi amfani halitta gare sa wanda ya zama to ya fi kowane mutum amfani a gunsa kaga ai a ce ga mala'ika tare da kai ba abun ba karamin girmamawa bace ba karamin girmamawa bace to wa alfa al khalqi mafi amfanuwar halitta gare sa wa ansaha lahu mafi girma da suke masa nasiha wa man sa'adatuhu fi qurbihi minhu kana sa'un Allah tana sanya hatta cikin abokanai cewa mutum yana yana wayuwar gari ya samu nisantuwar mutunan kirki a gonsa ko kun bayyana sabon Allah yana sanya mutanen kirki su janye maka da suka zamanto masu amfani gare ka mutum ne da yake da amfani yake ba gudunmuwa a rayuwa ya ta nasihohi da shawarwarin kirki da mu'amala kyakkyawa da san alkhairi gare ka da tausaya maka da maka addu'a asiri da boye amma sabon Allah yana sanya na mutum ya ji ya janye maka ya janye maka ya rabu da kai sannan kuma kana an saha yana ka mafi da girman masu yau ka nasiha a rayuwa wanda kuma wa masu sa'adatu fi qurbihi min wanda ka jin daɗi da da da more rayuwa naka yana tare da shi ana samun jin daɗi wani lokaci da sa'ada ta rayuwa idan Allah ya rabuta da mutanen kirki yana cikin asbabu sa'ada abin da ke sa mutum ya samu walwala a duniya ya samu jin daɗi ya zamanto yana da abu ne mutanen kirki wallahi ba karamin nasara ba ce Allah ya arzita ka da mutanen kirki shi yasa duk duniya ba wanda ya sa abokanai kamar annabi Muhammad ko ku ji abin faɗa duniya ba wanda ya sa'ar abokanai kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ka ribi kowane mutum duk kalar mutanen da ake hana shi da Allah ya hada manzon Allah shi a manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam Allah ya hada masu masu kudi a gehensa Allah ya hada masu shugabannin nan wasawul kabila wasawul qabail na larabawa Allah ya hada masa su gehe gare sa Allah ya hada masa manyan injinoni na gini manyan injinoni na na harakar a wani suka agro a gefe gare sa to manyan manyan agro tsada a gefe manzo sallam akwai mutanen da harkar gestion de de de final de code duk sun iya suna gehe da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ana zancen kuma masu tsarfi da jarinta wallahi manzon Allah yana da su sallallahu alaihi wasallam mutanen da kuma su a'a in ana neman shawara wallahi su manzon Allah yake kira ya in ana neman shawara su annabin Allah yake kira yawa yazo ya zauna ya tattauna da su to kaga Allah ya haɗa masa mutane mafi alkhairi da albarka a duniya ba taba yi ba kuma za a taba yi ba mutane masu daraja a duniya kamar sahabban manzon Allah sahaba ya shuɗe wa manzon Allah babu su to me ya kawo wannan zaman tuwarka da kwarai yana sanya Allah ya haɗa maka mutanen kirki tare da ke shi yasa Allah yake cewa inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi bi anfusihim Allah bai cika sauya wa dan annabi Adam abinda shi Allah ya ba sa ba sai shi ya sauya in ka zama kwarai to sai Allah ya tattaro mutanen kirki sai zama to suna gehe gare ka sai ka ga mutum baka ba shi ko dala baka basa komai amma wallahi in ya ga jin yake kamar ya haɗiye ka yana son ka yana ƙaunar ka yana maka addu'a da fatan alkhairi da wani zai ambace ka da mummuna abu sai da karfi sai kare amma gwada sabon Allah ka gani duk wannan karamar da wannan abin wallahi gushewa za yi shi ko kuma shi karatun Allah ya dace da mu Allah yake cewa wa huwa al-malikul muwakkal bihi shine mala'ikan da aka jibita al'amarin dan annabi Adam gare sa mala'ikan da mala'ikan da aka jibinci al-malakul muwakkal shine mala'ikan da Allah ya wakkala ya jibintar da shi game da sha'aninka to ka san a ce yanzu ai lalacewa ta kai lalacewa a ce ga mutum yana zaune da mace kuma ta kishi sai kun haihaha a ce kun yi iya goma sha biyar kuma ta ce ba ta son ka wace lalacewa ta kai wannan a duniya walillahi al-matlul a'la mala'ikan da Allah ya wakilta a kan ya jibinci al'amarinka ya dinga rubutawa kuma sai a ce ya nisanta da kai bukarar ba karamin tabewa ba ce a duniya duk duniya in ba sabon Allah ba ba abun da ke sa mala'ika ya ja baya ga ɗan annabi adam mala ya ce wa tudni bihi adawat- aduwahu wannan sabon Allah yana kusanto masa da makiyinsa kusan babban makiyin mutum a duniya shine shedan inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa inma yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir to sabon Allah yana sa shedan ya ƙara kusanto mutum yana mammatsowa da mutum kun gane ko wa agashal khalqi mafi kuma yaudarar halitta lahu gare sa kaza shirin yafi kowa iya yaudara a duniya yafi kowa alhush alhush shine alkhiyana kha'inci yafi kowa kha'inci da zai ta nuna maka cewa ai abin da kake ba komai bane ya ta zayyana maka shira nuna maka ai kawai ba ba, ba wani abu bane shi Allah gafurur rahimun ne shi Allah yaqbalu tawbata an ibadihi wa ya'fu anis sayyiati zai ta karanta maka wannan karatun don duk ya rudar da kai game da Allah subhanahu wataala sai ka kana saba ma Allah subhanahu wataala har a waye gari baka jin nasihar kowa sai nasihar shedan kusa akwai mutane da wallahi alazim babban malamin su babban muftin su a duniya shine iblis duk abin da ya fada musu shine suke aikatawa kuma ba shedan ba zai samu damar baka fatawa ba sai in ya kasance da kusa gare ka Allah ya rufa mu asiri da haka mafi yaudarar halitta gare sa wa a'zamahum dararan lahu kuma duk cikin makiyanka to shi shirin ya fi kowane cutarwa gare ka dama makiyan mutum muka ce guda nawa ne guda hudu makiyan mutum guda hudu shaidan da zuciyarsa da talauci da rashin lahiya Allah ka ƙara nesanta mu da wa'annan makiyan Allah ka sanya katangar karfe tsakaninmu da su shi shaidan kin da son zuciya da talaucin da rashin lafiyar ina fata mun fahimta to duk cikin wa'annan makiya shi shine oga ya fi cutarwa yanzu shirar fa ne ya kai mutum ya sa mutum ya zira matar baba ne wallahi ba ai ba karamin dan iska bane shirar da kika ko tsoron na jado ne Allah ya sauke muna bana cewa huwa shaytanu shine iblis shaydan shaydan Allah Allah ya tsare mu da shi fa innal abda mana ce ku ji da kyau lalle shi mutum bawa idza asa Allah in yabsaba ma Allah miya al ma'siya shine irtikabu ma haramahu Allah alayhi yin abinda Allah ya haranta maka idan mutum ya yi abin da Allah ya ce kada ya yi faƙada a sarabbahu ya samu ma Allah kun gane ko yin abin da Allah ya haranta maka ko kuma ko barin abin da Allah ya ce ka yi shi ne sabon Allah kun gane sabon Allah al-ma'asiyatu hiya tarku ma amara Allah fi'lahu shi ne barin abin da Allah ya umarci ka aikata shi ko kuma a'a abkawa abun da Allah ya hana ka aw irtikabu ma naha Allahu an ko kuma mutun yayi abun da Allah ya hana sa to ya sabun Allah yanzu misali shan taba Allah ya hana ko bai hana ba na'am a Qur'ani ko akwai aya da take tabbatar da cewa Allah ya hana shan taba kana riga ta ga zuwa ga ce inna inna rusama wa da wace ce ba shakka ƙur'ani yana cike da dalilai suke nuna haranci shan taba daga ciki Allah ce wala tulqu bi aydikum ila tahluka kada ku jefa kawunan ku zuwa ga halaka a cikin taba akwai halaka ko babu halaka to kaga ashe tunda akwai halaka a ciki Allah ya hana taba akwai albazaranci a cikin ta wa Allah ce wala tubazzir tabzira annahyu lil wujubi ne hani aka yi wajibi aka hana kawai nahayi ne kada ku kuskura ku yi albazaranci kada ku kuskura ku jefa kanku zuwa ga halaka to kaga shan taba sabon Allah ne sai da mu gane sabon Allah mataki mataki ne ko bata amma sabon Allah nan idan yana taruwa kadan da kadan ai shi mai sabon Allah subhanahu wataala kawai muka ambata a satin da gabata ka gane cewa illar sabon Allah ko kamar al'umma ce a ce ku goma sha biyar mutum goma sha biyar sai ku tafiya ta kama ku cikin sahara sai aka zo da wata wani masauki aka sauka sai aka ce kowa ya je ya kawo ɗan ice guda ɗaya don a dafa abinci fala idan kowa ya kawo ice guda an samu kan itace ko ba samu ba an ƙare da kan itace to duk abin da za a dafa wannan kan zai dafa shi ko da ikon Allah subhanahu wa ta'ala to kaga ashe da kai kadai ne faka ka dauko yace guda zai maka zai yi bukata to sabon Allah idan yana hawa wannan hawa wannan hawa ba a tuba to sai a waye gari sai ya zamanto mutun ya lalace Allah ya tsare mu mafhum tayyib malike cewa fa inna al'abda idza asa Allah taba'ada minhu al-malaku bi qadri tilka al-ma'siyah shi mutun idan ya saba ma Allah subhanahu wata'ala yayi abinda Allah ya haranta ko kuma yaki yin abinda Allah ya umarce sa to she ai mala'ikan da Allah ya wakilta yanzu binci al'amarin sa to yana nisantuwa gwargwadon saban Allah da shi ma'ana gwargwadon saban Allah gwargwadon yaunin saban Allah da mutum zai yi to gwargwadon nisan da zai yi tsada da wanda yake saban idan mutum zai sa wanda zai zama to metir kaza ko kuma nauyi kaza to wannan yaunin ne zai aula shi kuma sai ya ƙara jan layi ya ƙara matsawa daga shi wannan dan annabi Adam to kuma kaga kadibi kadibi kusancin mutum da mala'ika malam ba ƙaramar tahiyya ba ce ba ƙaramar alkhairi ba ne mimanzan Allah ya faɗa game da atta'amin yin cewa amin a cikin sallah fa inna human wafaka ta'aminahu ta'aminin mala'ika duk wanda ya dace da aminkin mala'iku to ya dace yanzu ƙaddara sai wani ya ganka ce maka Allah ya maka albarka a lokacin da aka maka wannan addu'ar in mala'ika ce amin an riga an kare Allah ya sanya maka ka albarka in mala'ika ya karba ai ce amin an kare to sai kana sawa mu Allah shi mala'ikan ya ja ya dan matsa amma duk abin da kake kana cikin control kinsa amma ya matsa da kai kaga asara ce gawa ga mutum shi sa Allah ce ma asawakum min musibatin fa bima kasabat duk abin da kaga ya samu mutum wallahi shi ne ja maka sa kaga cewa wannan a'a al-insanu adu adu nafsihi shi mutum fa shine makiyin kansa da kansa kafin ka fara kiyayya da kowa to ka fara kiyayya da rayuwarka saboda kana tana inda zaka zuwa ga abin da yake sabon Allah subhanahu wataala kuma duk abinka duk karatunka duk kudinka duk mulkinka wannan dai sabon Allah nan wallahi sai ka yi to amma abin da abba a bukata shine dogewa akan sabon Allah ka gano kuskure ne ka ci gaba da shi yanzu wani ya gano ta buga haramun ci amma sai ce ka wallahi ka san malam wallahi wai gwani gane ta in jiwa aka rabu da uwa da uba balantana ta ba shi wata abu banza eh ku tuna yarwa da uwarsa da ubansa a duniya ki kuma ya aka haƙura na wala Allah ma wani ana kwana kuma sai ya kusanci iyalinsa an ba ga an ƙare balantana wata wani shirmin banza da ita ba ta sa ita shi ba mashayin taba to ko a gidansa fa ko wallahi kawai ana da kallon shi ne kawai in kira kallon hoti hoto shine wannan eh abu ba duk mutunan kirki yana da wayar gashi na shanta ya ce kai baka zama har yanzu baka kintsu ba kuma sai ka tar da mutum da hurhurar shi ma yana shanta ba wallahi wani ma hurhurar shi zai kuma cikin 'yan yara ɗiyansa ana biyan mata da hurhurarsa ga mutum da hurhura an komo ɗakin lega wai ana kai 'yan mata shi na lalata wanda hurhurarsa na zuwa shan giya Allah shi ruha mana asiri shi yasa idza kunta la tastahi fasna fasna ma tasha'u in baka kunya to kai duk abin da kake so kuma da yake cewa hatta innahu yataba'adu minhu bil kadhbati al wahida masafatan ba'ida yace ku zani shi malaika yana nisanta da shi da da mutun dalilin al kadhbatu al wahida ƙarya guda daya dalilin ƙarya zata iya sanya malaika ya nisanta da kai nisanta mai nisa masafa shine nisanta wuri espace mai nisa wasu kuma da kasan ƙarya yanzu mutane sun ɗauke ta kayan kayan ado mutane yanzu ba su jin kube ƙarya kaga mutum da rigar malinta yana ƙarya wallahi da rigar malinta yana ƙarya kaga mutum da shi mai mulki da shi yana ƙarya babban mutum yana ƙarya kaga babban mai kuɗi yana ƙarya kuskure ne yana da cikin abun da ke sanya duk kima ka ta idan kana son kimar ka ta zubi a cikin al'umma ko to ka zama kareci idan kana son kimar ka ta zubi a cikin al'umma mai ganin ka da kima da daraja idan ganin ka da shi wallahi ka zama kareci duk abu duk abin da kake ba sa ko wallahi ba zai ba za ka taba kima irin su ba har abada ƙarya tana zubar da mutuncin mutum amma malam sai ka tarar da mutum da ya zauna a kujerar malanta yana shiraro wasu ƙaryayyaki wanda shi kai ne wallahi ya san ƙarya ce wallahi ya san ƙarya ce ta ji wai wai wai naji yana bada labarin wai lokacin da aka sanya sayyidina umaru kabari wai lokacin da aka sanya sayyidina umaru kabari sai mala'ika munkaru wa nakiru suka zo sai ce musu lahiya da zan wata ko huta bai yi ba wai da zan wata ko hutawa bai yi ba eh gaga sauran Allah ka sauran da ƙarya ce ka san dai wannan abin ƙarya ce ka san irin da da kakanninmu da iyaye lokacin malamai sun ci karansu babu baka saboda babu dogon karatu haka karatun turmi da ake a zo ana dan ba malam dala 20 dala 40 a tara mai hatsi sun yi tsammani har yanzu duniyar ita ce su san social media ba ce kalla ake yi abinda za ka faɗa matarka ta san wallahi ƙarya kake yi ɗanka ya san ƙarya kake yi kuma wai a kujerar manzan Allah kake zaune har mutum yana rantsuwa akan wasu ababe saboda tsabar da ya an ɗauki mutane sakarkaru Allah ya rufa muna asiri tun ma da yake cewa ƙarya tana sanya mutum ya ya malaka ya nisanta da shi sana ta gagu cewa yana da wuya ka ga ɗan bidi'a inda ya ƙwanƙwada bidi'a ka gashi da haske na imani tare da shi sai kaga ashe karatun malam mala'iku ne suke nisanta da shi dole kuma a shiga cikin yanayi ko kuma ta amma ka ga mutum tsab-tsab abin birgewa da kamala malam sai sunna e sai sunna amma dan bid'a ko tufafi mai sa masu mai kyawu sai gashi na saka wata riga kamar ta kakansa shina ta yawo ciki malam Allah ya ruba mana asiri Allah ka tsare mu da bid'a ka tsare mu da ƙarya malam ce wa fi ba'd al-athari ya zo a cikin wasu asar idza kadhaba al-abd cewa wai idan bawa yayi ƙarya تباعد عنه الملك ميلا من متن ما جاء به من متن ما جاء به mala'ikan da aka wakilta ya kula da al'amarinsa yana nisanta gare sa na mil ɗaya nawa ne mil ɗaya na'am mil meto a mil da mil haka ɗan kilomitar dai san kusan kilo ɗaya da wasu ‘yan abubuwa saboda ƙarya guda ɗaya to akwai wanda kullum rayuwa ta cikin ƙarya ce kuma sai ya ɗarme ta da rantsuwa ya yi ƙarya kuma ya ce wallahi tallahi ya rantse da Allah kuma ya ce wallahi tallahi ya yi ƙarya kuma ya ce wallahi tallahi Allah ya rufa mana asiri shi za ka ganin rayuwa ba ta albarka malam baiwa mutum ya ɗori ƙarya wani fa duk kasuwanci da ke wallahi kullum sai ya ƙarya sai ya rantse da Allah wallahi mun haka ta kamu kuma ƙarya wallahi kaza mutum zai zo wajen ka salin alin wallahi tallahi zan maido ba kuma ya ki maidowa mutum muna fira da wani na masa wa'azi na ce masa alhaji ku ji tsoron Allah ka ji tsoron Allah Allah maka ni'ima da hanya a dinga taimaka ma bayin Allah a dinga ba mutane jari an ga mutum mai kokarin kasuwanci a dan bashi wata miliyan miliyan biye ta ya juya irin kasuwar sallah ya ce ya maido ya ce malam ba su midowa kuma haka yana ƙariya a zo a tarancewa da Allah a kan ƙariya to ƙariya tana sanya mala'ika ya nisanta da mutum mala yake cewa min natini ma ja a bihi saboda warin saboda ɗan abin da ya zo da shi tana sa ƙwai mala'ika fa yana nisanta da mutum na daga cikin hadisai sun tabbatar da wannan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum ya ciyo tafarnuwa ko albasa ya zo masallaci sai ce wannan yana cutar da wa mala'iku malam ke cewa fa idza kana hadha taba'ud al-maliki minhu min kidbatin wahidatin idan ya kasance dan mutum yayi ƙarya guda daya mala'ika ya nisanta da mutum tsawon kilo ɗaya mil guda to yake cewa fama za ya kunu miƙdaru bu'duhu minhu mimma huwa akbaru min zalika to ina da a ce mutum ya zo da wani abu wanda ya fi na ƙarewa ya fi ƙaryar in har ƙarya ɗaya ƙarya ɗaya za ta sanya ya yi ya nisanta da mutum tsawon mil ɗaya tsawon mil daya to ina da ya zo da abin da ya fi ƙarya muni ya fi ƙarya haɗari kuma ai ka sa gwawar suka fi ƙarya haɗari daga ciki akwai shirka ta fi ƙarya haɗari shirka ta fi ƙarya haɗari sihiri ya fi ƙarya haɗari yanzu ana nan duniyar sihiri ce take ta cin kayan karkawa baka ku shi da kyawun shi sa wallahi wallahi jama'a mu matse mu azkar musamman ahalus sunna muna wasa musamman matasa muna wasa da azkar kana ganin kanka ba kowa ba ka rena abinda Allah ya maka na ratse maka da Allah mutane biliyan kinne ne wannan abun ya tsone musu idanu dama kaɗan ake jira kana ga gurin a'a ni ai duka yau irin gaba wacce jika bai da na amsa ba shi yanzu wani dibi yake in ya samu wannan hurin naka to an ƙare to yanzu wani fa duk hanyar da zai yi don mutane ba san Allah ba sihiri kuma yanzu ta yi naka ta yi mutum nawa ne aka raba shi da mai gidan shi ɗaya nawa ne aka raba da mamarsa uba nawa ne aka raba da ɗansa miji nawa ne aka raba da matansa aboki nawa ne aka raba da abokinsa duk tsawa sihiri shi yasa ni ba na ganin a duk duniya babu sharrin halitta malam kamar malamai tsawo da boka yi malumai babu 'yan iska na gidan gaba ku haƙuri 'yan iska ne na gidan gaba wallahi a tasir kulle a hana mutane jin daɗi kuma ka gansu yana da wuya ka gama duk ɗin ka gansu a zaman banza dole ta musu yawa babu tsari kodai kuma rayuwa babu albarka kuma ka je lahirar Allah ya juga ma kashi kuma duniyar nan fi ba ba ta samu ba yanzu duk garin gwalami ita na malamin tsibu ba su albarka mala shagowa babu Allah ya rufa muna asiri mala yake cewa wa afshahu minu kuma ya zama mafi muni gare sa akwai daga cikin akwai kashe rayuwa wanda ya zama to ruwan dare game duniya yanzu kowa da ya san irin abin da ke faruwa ko wanda duk mutum mai hankali inda ɗan tawa ne haifaffen tawa to ya san da wannan ba al'idar mutanen tawa ba ce saboda Allah ya taimaki mutanen tawa mazaje ne ba mata ba mutanen tawa mazaje ne ba mata ba don yanzu yana da wuya a duk wata ƙasa da ake shiga neman kuɗi ka jaba ka suke mutanen tawa ba yana da wuya Allah ya taimaki mutantawa da neman na kansu kuma ba su ɗaukar rini da walaƙanci in dai abu ne ko to ko ina ake tafiya neman su suna da juriya da haƙurin tafiya nemansa don kayan mutuncin rayuwarsu wannan wata ni'ima ce da Allah ya ma'yantawa kuma ku ‘yantawan ku gode wa Allah da ita wallahi ba ƙaramin nema ba ce yanzu idan ka ɗaukar majoritekin mafiya yawan mutanen tawa da suka fita ƙasar bida ka doka misali daga libi daga lokacin kakin yakin kaddafi ko kuma daga wannan lokacin har zuwa yanzu cikin mutum 100 masu tafiya abin nan libi cikin mutum 100 to da ikon Allah sai ka samu mutum 75 sun gina gida sun sayi abin hawa kuma sun yi aure kuma sun samu jarin kasuwanci wannan wata ni'ima ce da Allah ya wa mutanen tawa kuma wallahi kuwa Allah godiya bisa wannan ni'imar wannan sai ya sa nake mamaki a ce ga mutanen tawa cikin harakar banakala a kan abin da shafi tadda zaune tsaye cikin ƙasar nan ba ta wata wata suna ce saboda babban abin da aka san ɗan tare da shi shine nema ka je abuja ka gani malam allah ya mutanenmu arziki ya abuja kuma allah ya ƙara kuma wallahi suna taimaka mu addini sun kafa sunna galiban ga ƙauyukanmu abinda ya kawo sunnar ta tabbatu da ikon Allah shine tafiyar mutanenmu Abuja sun ɗauko aqida ta sunna sun je sun kasa a garin su akwai tun da yake garin su ba taba wa'azi ba amma ya tayi Abuja yana kulce sa yana gayen sa shekara ɗaya shekara biyu duka wannan gashin ya sabke ya ajiye ya dawo ɗalibin ilimi ya yi karatu ya cire wando ya tsaye da gebe kuma mutanen kirki ne wallahi ga son ilimi ga son malamai ga taimaka mu addini manyan kuɗi mahaukatan kuɗi mutanen nijar 'yan tawa suka haɗe a abuja don gina masallacin juma'a eh mahaukatan kuɗi malam mahaukatan kuɗi wallahi eh mahaukatan kuɗi suka haɗa saboda allah ya musu kishi galiban wa'azin da ake cikin ƙauyuka in ka duba cikin gudunmuwar da ake bayarwa na aje a yi kashi ta wani suke ɗauka yau wannan abun mutanen libi Allah ya saka musu da alkhairi sun yi ƙoƙari ƙwarai da gaske ko dai ba komi a wanda sun gina gidaje suka gina wa uwayensu gidaje wallahi an ci gaba a duniya babanka na cikin gidan gado ala ta tsarariya da shi mutum ya ji haushi ya ta libi ya sai babansa gida ya akwai wanda wallahi al'azim malam har aure sun ƙara wa iyayensu a libi tahiya ta yi tahiya ayyuka na alkhairi masallaci da an ce za a gina cikin ƙauye wani gari in ka zo ka iske masallaci ko to wala sai ƙasashen larabawa wallahi al'azim wani garin in ka zo ka iske yadda ake gina masallaci wallahi sai ƙasashen larabawa ibalan jamilu abun kunya da aka shayi bari in tona wani abun kunya so tari za a zo za a zo irin wa'azukan ƙasa da ƙasa da ake yi sai ga iske ƙauyuka an haɗa musu miliyan a ce kowane ƙauye ya kawo miliyan miliyan su gudunmuwa wala sai su rige cikin garin tawo haɗa kuɗi wannan kuɗi na rantsi da Allah sai su rige mutanen cikin garin nan haɗa kuɗi don da an yi vocal cikin group to shi kenan gari ne ake duwa ma ana duwa ma jiha to ku kuke da kishin ku je ku nemo ku taimaka kana zaune sai a yi maka kwasta a ce je an turo maka kuɗi ba haka ba ne yanzu da nita take da da wace ce sai ka ji an ce maka ai maka anguwa ka je ka doko ka bi bukatar ka kuma mutanen wannan mutanen fa yana da wuya ka kira mutum da wata bukata wallahi ba biya kai da ba to ku da Allah ya ba wannan ni'imar da wannan kiwa duk Niger fa duk Niger da rantsa muku da Allah babu wanda suka samu wannan gatan da kimantawa da daraja sai mutanen tawa duk Niger wallahi azim yo ai ka je meri ka tambaya irin auna-aunan gidajen da aka yi malam mafiya yawan a jiha a cikin jihohin Nijar tawo in ta zo ta ɗai ba sai ta zo ta biyu ko ta uku wajen yawaita auna gidaje saboda saya ake yi saya ake yi to in ba kudin ana saya ina ake samu kudin ba fita suke ba da kasuwanci to kuma yanzu abun kunya dan abun da za a ba mutum bai taka kara ya karya ba wanda fa kawai shi kenan fa ko gida bai saya da mota fa abincin girki ba ka ci da shi kuma ka zo ka saka cikin wannan harka ta musiba ai abun kunya ne ko mutum ya warma jidadiyarsa jidali da da abun nan shi kenan fa kayata daga amini cikin al'umma an kare mu aminta da kai shi yasa dole ne wajibi ne na malamai su dinga karantarwa kuma duk abun da ke kawo wannan abubuwan ba akwai jahilci mutane ba san addini ba ba san alhukuku ba haƙƙin tsakanin al'umma ba sani ba to irin kashe rai ka ba da gudunmuwa a kashe mutum to da kai da wanda ya kashe da kai da ka ba shi gudunmuwa duk da hinku da a wajen Allah wanda ya taimaka aka yi sabo shi ma mai sabon ne yanzu misali kai da kake gida amma hau mutum ne gashi ke da gidan shi amma bai zina amma duk abokin shi wanda yayo yayi yayi sai shi zo shi ba shi kile kun gane shi bai zina amma kuma duk wanda yayo yayi yayin cika ta yi hannun ji yawon jamilu duk wanda ya dogon cika ta sai shi can to kaga shi ya fi su laifi to Allah ya sharufa mana asiri shi yasa wallahi jama'a shiga cikin taitayin kawunan su musan abin da muke aikatawa a rayuwa musan abin da muke aikatawa to malai yake cewa wa qala ba'du salafi wasu da cikin malamai sun ci idza rukiba zakaru ajjatil ardu ila Allah wa haribatil mala'ikatu ila rabbiha wa shakat ilayha azima ma ra'at idza rukiba zakar idan ya kasance namiji zai zo ma namiji me wannan kenan luwadi in har namiji zai sadu da namiji dan uwansa sai zo na yi ko ba yi kuma ba su luwaɗin gafa an so suwa kai jama'a har da gwamnati wallahi tana da sakaci cikin sallamura wallahi kamar wannan yahudancin da aka samu mutane wannan faransa mu wannan faransa wallahi Allah ya isa tsakaninmu da ita wanga faransa Allah ya isa tsakaninmu da ita duk ta bi ta lalata mana tunani ai shi yasa babban abun da ya kamata a America ba hankali ba ba yakin turawa ba bakakin turawa ma na cikin kasashe kuma ta magance masu wannan lalan tunanin masu lalan tunani wanda babu imani da kodai a cikin zuciyoyinsu sai kamata a fara a fara magance to luwaɗi yanzu an gai an ƙa'a abun nan a wancan lokacin nan nufa nan ne ba a nijar aka samu su wasu yara suka yi auren jinsi aka zo a jisai wai jujuyar cewa shi bai san dubbe da wata doka babu wata doka da zai doka musu in ba ka da doka ba ka tambaye malamai su gaya maka dan dai kana baka sani ba baka sani ba kai baka san shi ba sai ka zo a bayani wa qur'ani ma na fil kitabi min shay babu abinda Allah bai gaya mana ba kai ne baka san da wannan karatu amma mu tuntuni manzo Allah ya wada mu wallahi kai ne kake nan ba tsauye kana fama da turanci da banza da bai ci bai kai kasa gaba ai duk turancin ya kai ake ta liƙe mutane ba su da laifi ba su da laifi da kuna zaune yanzu shi yasa nasiha ta zuwa ga gwamnati in ana son a rage wani abu daga cikin zalunci ko dan Allah duk gidan kwasan kasan nan aje a bincika duk wanda aka san bai da laifi a fidda sa kuma a roƙe shi afuwa kuma anan ba shi wani abu e duk wanda aka kama shuru suna nan wasu ba su aiki su wallahi suna nan sai sa riga banza ake tai sai ɗaukar dogon turanci na iska an zo an karkare mutane cikin gida gidan kwaso an ɓata musu avenir kisu gaba ɗaya babu laifin tsaye babu laifin zaune irin wa'annan bayin Allah gwamnatin Nijar wannan abin zalunci ne ki je ki fitar da su sannan kuma ki ba su wani abu ki ba su haƙuri sai ki tawassali da wannan abun mu kama miki mu a tsohon gaba Allah muna tawassali da wanga aiki da aka yi saboda medawa wanda ka zalunta za haƙƙinsa shi ma ibada ce ku gumata ina rantsa muku da Allah wannan aikin aka yi sai ya zama to ya fi amfani akan duk taro da za a zo ana karanta Qur'ani ba dan Allah ba kaga su yanzu malamai sun lalace shi yasa rashin aiki ba karan wasiya bace kana jira a ce za a saka Qur'ani a zuwa a tara kai kai ni ina malami ina ma ina masani alqur'ani in zo ana walakata ne a karanta qur'ani kai ta hizbi a wani jika mi ta jika dan Allah kai jika ko shishif tana yi dan Allah ya kamata ba ku san kima kanku dan Allah malamai kuma ku ne gaba akan al'umma ku dinga faɗa wa gwamnatin nan ku dinga goya musu gaskiya kuma Allah ya taimaki malaman Nijar wallahi alazim shugaban ne suna sauraron ku shugaban nan ku suna sauraron ku ban ga dalilin zai sanya ku goya musu gaskiya ba ya zo ku zo ku yi dan Allah kuma ba dole sai ku gaya wai ba dole karatun ƙuran shiga ina ake ake tawassuli shi ba a'a akwai bayin Allah gidan ko su zazzaune a tai a hiddo su a neme su afuwa a nan ba su wani abu shi a cikin da rayuwa a ya tawassuli da wannan aiki ku ga abin da Allah za shi Allah ya raba mana asiri Allah ya samu wani lahiya ba ƙara gaba ko to wasu da sista suke cewa idan asbaha idan rukiba zakaru idan aka zama to ana luwaɗi a ƙasa ajjatil ardu ila rabbiha sai kasa ta gurnana tayi ugi zuwa ga ubangijinta wa haribatil malaikatu ila rabbiha malaiku suru su arce su gudu zuwa wajen ubangijinsu washakat ilaiha azima ma fa mara'at su ba su labarin girman abin da suka suka gani a duniya to yanzu luwadin ba luwadi ne ana luwadi ita dai zina dai ba a cewa komi ita yanzu zina ma ta zama to wata wani abu shi yasa wannan gwamnan na jihar cawa ba cikin ɗabi'a ta irin tazkiya ta mutane amma a tsakani da Allah wasu abin ya zan dole mu faɗa Allah ya saka masa da alkhairi kwana kwana da naji labarin cewa nan nan nan makwata nan nan ai kun gane ku makwatan nan eh nan makwata gidan giyan da ke cike ce a kashe shi yace gidan giyan da ke cike yace a kashe kuma an kashe yace ta koma restaurant kaga ai ya kokari hana sabon Allah shi kan shi ibada ce hana sabon Allah shi ma shi ma ibada ne Allah ya dace da mu to idan aka zama to ana luwadi a ƙasa to ƙasa sai ta ajjat sai ta gurnani zuwa ga ubangijinta mala'iku su gudu zuwa jan Allah su gaya wa Allah girman abun da suke suke gani na sabon Allah kwanan baya kuma alhamdulillah an ce kakin azumi ko gidan basiru yadda sama da shekara talatin ana iskanci an an roshe shi to sannu sannu so muke Allah ya nuna mana wata rana a ce duk wani gidan giya an roshe shi da duk wani geto geto na gehen gari irin na cikin sabon gari da da koye ta da ina ne da ake kamawa saboda kai yan mata to duk a tsaida su duk a ci an lillike Allah ya rufa mana asiri mala yake cewa wa qala ba'du salafi wasu da cikin magabata suka ce idan asbaha ibn adama ibtadarahu almalaku wash-shaytan idan mutun ya wayi gari idan aka ce sahiya ta wayi to idan dan annabi adam ya wayi gari mala'ika da shaydan suna da gangantu zuwa gare sa kowanne yana kokarin ya iso zuwa gare sa kowane mutum kuma fa fa'iza zakar Allah lokacin da ka falka ka ambaci sunan Allah ka ce alhamdulillahi ladi ahyana ba da ma amatana wa ilaihin nushur kaga ka ambaci Allah kenan ko ka tashi ka ce bismillah ka zauna alhamdulillahi ladi ahyana ba da ma amatana wa ilaihin nushur da sauran addu'o'in da ake yi fa'iza zakar Allah wa kabbara wa hamidallah وحمده وهلله تريد الشيطان idan ka ambaci Allah ya girmama Allah ya yaba Allah yawa ayi kalmar la ilaha illallah shine halalahu turida shaytanu to sai ya kore shedan sai shedan ya karce sai kasa isuwa gare sa wata wallahu almalaku sai malaika ya jibinci al'amarinka sai kasance tare da kai kuna fahimta lokacin da ka falka daga kwana ka tashi ka bude da bismillah ka zauna alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana da sauran su addu'o'in da annabi ya karantar azkarus sabahi wal masa to wannan addu'ar kana yin su shedan ya ya kama hanyar sa sai malaika ya kusanto gare ka wa in iftataha bi ghairi zalika in ko mutun ya tashi sai ya fara da wani abu wanda ba shi ba kana tashi sai whatsapp sai tiktok sai me da message ka sa kuna shi da ya tashi tiktok na wallahi ka ga tiktok Allah ya kawo na maganin sa kuma ina ma abin wani shi kuma ba matsala ta balo wani kuma shi kuma indiya wani yin matsalar shi shi yan najeriya wani matsalar shi shi kawai dai ka harkar batsa kowane a shiga suna wuta da dama da jarabobinsu to allah ya tsare wannan jarabobin ana tashi da ƙura'ani kana tashi da tiktok wani ma da waka yake kwana ta yake tashi da waka yake kwana kuma ya tashi da waka kaga wannan ai shidan ya zamanto wala Allah ma ya ka bincika sa da ya da shidanu to Allah shi ruwa mu da asiri malaka ya ce wato idan ya bude da abin da ba wannan ba zahabal malaku sai malaika ya tafiya sa anhu daga bar sai ya barsa wata wata wallahu shaytan sai kuma shidan ya jibinci al'amarin sa kuma nan zamu fara insha Allah sai wani sati in Allah ya nuna muna sai mu kara Allah ya sanya wa karatun da muka yi albarka wa bi hadha alqadari kifaya ba za mu tashi ba sai mun yi addu'a wa 'yan uwa da suke ba da gudunmuwa akan wannan karatukan Allah saka musu alkhairi bukatocinmu na alkhairi Allah ya biya muna muna ƙara wasu da sunayen Allah alhayyu alqayyum Allah ya biya bukatocinmu na alkhairi Allah ya ƙara mana zaman lafiya da kwanciyar hankali ya Allah duk abin da zai zama to barazana wa tawa jihar mu da kuma Nijar kasar mu Allah ke wani maganin sa ya Allah duk wanda yake da hannu ko yake ba da gudunmuwa wajen a ga 'yan tawa ko 'yan nijar sun kwan cikin ɗarɗar Allah muna kai ƙararsa zuwa gare ka Allah kai wasu abin da ya dace Allah ka ƙara mana kwanciyar hankali zaman lafiya Allah duk abin da ya fi ƙarfin mu Allah kai wani maganinsa jami'an tsaron mu kuma Allah ka tsare mana su kuma jami'an tsaro ku kiyaye dokokin Allah a rage zalunci a daina cin amana a daina cin haramun to sai Allah ya kare mu da mu da ku gaba daya amma bai yiwa muna ta addu'a kuna cin haramun kuma abun ya dauru bai yiwa eh ayi hakuri ayi hakuri a rike halal a ta hakuri da abin da aka samu na halal dala ɗaya ta haram in ji guruntun ko ya ce tahi miliyan naira nawa ne ta halal tahi ne ɗari biyar ta ta halal tahi miliyan ɗari biyar na na haramun ba su da amfani ita haram fa tana jayo musiba cikin al'umma kakai tsammanin wai kai har muhe ta shafa har muhe ta shafa to Allah ya tsare mu Allah ya tsare mu da cin haramun kuma su ma Allah ya taimake su da barin haramun Allah ka arzita mu da halal kinka Allah ka arzita mu da halal Allah ka ba mu arziki mai albarka mai amfani Allah ka sanya mu wanye lafiya wa bi hadha alqadar kifaya wa sallallahu wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullah